الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافير لتنم bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan efar shekara ta 2021 muna karatu na littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar al'imamu abu ja'far al-warraq at-tahawi rahimahullah littafin al'aqidatul tahawiyya yana sharhi da bayani akan aqidar ahlus sunna wal jama'a yana bayani akan aqidar annabi da sahabbansa radiyallahu anhum wannan shine darasin mu na biyu insha Allah a cikin jirin ge wannan darussa kamun mu ci gaba da karatu za mu ƙara miƙa ta'aziyya da addu'a ga dan uwa abokin karatunmu wanda shine malam abubakar Uthman wanda Allah ya yi marasuwa a jiya kenan insha Allah jiya shida ga watan Ramadan a hijira 1442 18 ga watan Ifir miladiya 2021 jiya bacin mun gama karatu wajejen ina dawowa masallaci ke na buɗe wasan lokacin kawai ke ganin cewar malam abubakar allah ya mashi rasuwa rahmatullahi alai wanda abokin karatunmu ne a wajen malam ahmad suleiman malam namu na nan katsina algar ƙauye hafizahullah kuma wanda shi ma ke ja mashi baki a wannan azumin nan muke karatu tare da shi a nan wajen malam ahmad asabar lahadi bayan sallar asuba wanda shine hidimasta na makaranta ta shi wanda jajirtaccen mutum ne wajen hidima ga addini an san shi wannan akan jajircewa wato bawan allah ya ba wa addini gudunmuwa iyakan yadda zai iya kuma alhamdulillahi ana samun mutane ko duk wanda zai buɗe baki zai fi zai hidi khairat ne na shi so jiya muka yi janazarsa bayan la'asar karfe biyar wanda aka binne shi a nan makabarta ta gidan dawa ubangiji allah ya gafarta mashi allah ya sa ya huta allah ya sanya shi aljanna firdausi mu ma in tamu tazo allah ya sa mu gama lafiya allah ka ba yan uwa da sauransu haƙurar rashi insha Allah mu ci gaba da wannan darasi namu a yau za mu fara da inda yake cewa نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له wato malin ya buɗe mana da tauhidi inda malin yake cewar muna cewar game da ɗaita Allah muna ƙudurta cewar inna Allah wahidun lalle Allah ɗaya ne la sharika lah sannan Allah bai da abokin tarayya inna Allah wahid Allah ɗaya ne sannan kuma Allah bai da abokin tarayya a cikin dukkanin al'amuran shi malin ya buɗe da matsala mai matukar muhimmanci wato bayani akan bayani akan tauhidi wanda shine gaba tauhidi shine ja gaba a cikin dukkanin al'amura shi yasa saboda muhimmancin tauhidi akwai sheikh abu farihan jamal bin farihan al-harifi jazakallahu khairan littafin sana al-qawl sadid fi fadli at-tauhidi wal istighfari wad du'a to kamar da ke faɗa a cikin a cikin muqaddima ake cewa wa qadis tafattu min taswibati shaykh hafizahullah da ke littafin ma'ali shaykh salih bin fawzan bin abdullah al-fawzan hafizahullah ya mashi takadimi to shi ne ke cewa wa kadis tafattu min taswibati shi hafizahullah ya fa'idantu ya ce na fa'idantu da gyare-gyaren da malami ya yi shi ne fauzan hafizahullah wa taujihatihi da kuma irin taujihati da ya yi wallati min ha ya ce daga cikinsu an nasmal kitab ce sunan wannan littafin hina kaddamtu hula a lokacin da na gabatar mashi da littafin kana ya kasance alƙawlu sadidu fi fadli du'a'i wal istighfari wat tauhid to wannan ya zo alƙawlu sadid fi fadli du'a falala ta addu'a da istighfari da kuma tauhidi yace kama huwa wadihun fi muqaddimati sheikh kamar da yake a fili a muqaddimar da shi Salih Fauzan yayi inda yake cewa fa qad ra'aytu risalata fa qad qara'tu risalata allati allafaha al-akh al-fadil Jamal bin Farihan al-Harifi bi'unwan al-qawl as-sadid fi fadl ad-du'a wal-istighfar wat-tauhid fawajadtuha risalatan qayyima mufida to shine yake ishara akan cewar fa ashara ilayya sai malam ya mashi nuni ila yace fa ashara ilayya sai malam ya mani ishara ya mani nuni an uqaddima kalimata tauhid akan in gabatar da kalma ta tauhidi da haka ya zamo alƙaulu sadidu fi fadli tauhidi wannan haka littafin yanzu kuma ake buga shi Allah saka masu da alkhairi gaba da saboda mahimmancin shi tauhidi akan shi ne gaba shi wannan tauhidi wanda ake magana za mu samu tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya da na asma wa sifat wanda tauhidin rububiyya da aka ce ar-rububiyya ar-rububiyya sifa ce daga cikin siffofin Allah ar-rububiyya ma'khudha ce daga sunan ar-rabbu arrabbu to arrabbu kuma a cikin larabawa a yaren larabawa tana da ma'anoni daga cikinsu akwai almaliku akwai asayidu almuta akwai almuslihu kamar da ya zo a cikin lisanin arab to idan kuma aka ce tauhidin rububiyya abinda ake so a nan shine bawa ya kudurta cewar allah shi ke halitta shi ke azurtawa shi ne shugaban komai shi ke kaza shi ke kaza shi ne kaza da haka suke cewa ifradullahi bi af'ali a kaɗai ta Allah da ayyukan shi ayyukan Allah kuma suna da yawa ga sunan barkatai halitta azurtawa neman ni'ima neman wani ni amfanarwa duka waɗannan rayawa kashewa duka waɗannan ayyukan Allah ne to duka waɗannan ayyukan ba za a sarrafa su ba zuwa ga wani ba za a yi su ba zuwa ga wani kamar da akwai adilla masu yawa akan shi wannan tauhidin na na rububiyya alake cewa maliki yawmiddin haka alake cewa zalikum allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu haka a cikin wannan an'ami kenan haka yake faɗa a cikin suratu yunus inda yake cewa قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فكمنا حديث مشهور حديث ابن عباس أنا تشكن صحيح الترمذي البانية حديثي حسن صحيح إمام أحمد ما يفد شيء kuma inganta shi ahmad shakir ya inganta shi da albani shine hadithin kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman faqal ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصوت أقول أدلة مسيوة أكن ونن توحيد الربوبية kuma kira idan mutum ya san wannan mutum zai yarda da cewar Allah shine yake komai sannan kuma mutum ba zai firgita ba ko ya shiga damuwa a lokacin musiba tunda ya san Allah shi ne ke mutum kuma zai samu nutsuwa a cikin zuciyar shi sai kuma tauhid na uluhiyya tauhid al'uluhiyya ita ma al'uluhiyya sifa ce cikin siffofin Allah wanda an samu ta daga al'uluha wanda ma'ana wannan shine al-ma'budu ma'al mahabba wa ta'zim abin bautawa da su da kuma girmamawa kamar da zuwa maqayisul lugha da lisanul arab shi kuma wannan suna cewa ifradullahi bil ibada kadaita Allah da ibada wato ya zama wajibi akan bawa ya kadaita Allah da ibada kada yi wa Allah shirka da wani yanzu sallah zakka azumi wa duk abubuwan da suke abubuwa na ibada jihadi al'amur bil ma'aruf biyayya ga iyaye sada zumunci duka irin waɗannan ayyuka to ana so ne mutum ya yi su ne ga Allah shi shi kadai domin ce la sharika la bai da abokin tarayya da haka duk wanda wata ibada da ake yi wa Allah zai ji ma wani kamar yadda Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahullah yake faɗa cewa wa man sarrafa shay'an min anwa'il ibadati duk wanda ya je wani nau'i na bauta ya je yi ma wani li ghairillahi wanda ba Allah ba to ashraka billahi al-azim yayi shirka ga Allah kenan faman dhabaha li ghairillah wanda ya je yanka ba ga wani Allah yanka aw salla li ghairillah ko yi sallah ga wani Allah aw dafa li ghairillah ko yi dawafi ga wani Allah da makamantan wannan to Allah shi kyauta yayi shirka kenan dalili akan wannan shine wa may yar'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun kamar da ibnu kathirin yake tafsirin wannan aya yake cewa يقول الله تعالى متوعدا من أشرك به ألا أنا فدن wannan aya ina alƙawari na uquba ga wanda ya mai shirka sannan kuma yana bada labari wa mukhbiran anna man ashraka billah kan duk wanda ya ma Allah shirka to la burhana lahu bihi ay la dalila lahu ala qawlihi bai da wani dalili kan wannan zancen nashi da haka akwai dalilai akan tauhidi na uluhiyya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa illa liya'budun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da haka kadai ta Allah da ibada shi kadai kan mutum yayi wata ibada ba ga wannan Allah duk wata ibada a dafa Allah ayita kada mutum ya dogara ga wannan Allah ko ya nemi arziki face wajen Allah kada kuma ya kira wani wanda ba Allah ba sai kuma tauhidi na asma wa sifa ta sudayen Allah da siffofin shi wanda shine ifradullahi bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasuli shine mutum ya ɗaya ta Allah da abinda Allah ya kira kanshi da shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi ya siffanta kanshi da wannan abin a littafinsa na ƙur'ani ko kuma a bisa harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da haka ya zama wajibi ga bawa ya ɗaya ta Allah da sunayen shi da siffofin shi waɗanda suka zo a littafin Allah da kuma sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya kada wa Allah shirka a cikin su ga wannan Allah haka siffofin Allah za a yi imani da su ba tare da an yi taharifin su ba ko kuma an yi ta'awilinsu an sauya lafazinsu sarfin lafazi an lihtimalin raji da lihtimalin marjo da dalilin ya ƙatarinu bihi haka ka a samu cewar an kamanta su da siffofi na a halittu ko kuma an yi takayifinsu an ce ai ga kalar yadda suke duk wannan ba daidai ba ne za a basu ne kawai a yadda suke ba za a shabbaha su ba a yi tashbihin su a ce kamar laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir haka yace kuma hal ta'lamu lahu samiyan haka ba za a zo a yi takyifin su ba a ce ai wato ai ta'ayi na kaifiya kaifiyar a ce ai ga yanda take wannan ba daidai bane kamar da wani zo wajen Imam Maliku ibn Anas yake cewa ya Abu Abdullah الرحمن وعلى العرش استوى kaifa stawa kaifa nan kenan za a yi ta kaifi kenan qala fama ra'aytu malikan wajada min shay'in kama wujidatihi min maqalatihi wa alahu ar-ruhada yani al-arq qala wa atraqa al-qawm وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج أما لك أمرني كان أفدش أنا cikin sharhu usul i'tiqadi ahlus sunna wal jama'a na al-hafiz al-lalaka'i wannan kenan a takaitan takaitawa imamu tahawi ke ce mana نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله قدر مؤكدر مو شيني إن الله واحد ألا ديني لا شريك له حكى ألا بيد أبو كنتارية سيمجي قبع تبيو إن مالك تشوى ولا شيء مثله باب وانا أبو ديكي إرنشي بابو laisa ka mithlihi shay'un kenan kamar da muka ji la fi zatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi gaba ɗaya babu wani abu da yake irin Allah sai mala ya ce wala shay'a yu'jizuhu babu wani abu da yake gagar Allah babu shi wala ilaha ghayru zan babu wani abin bauta da yake bisa ga cancanta face shi Allah har iya mana da hawi ke ce mana kadimun Allah daɗaɗɗe ne bilabti da ba tare da lokacin farawa ba sannan kuma da'imun Allah dawwamamme ne bilantiha ba tare da lokacin ƙarewa ba da haka Allah daɗaɗɗe ne bai da kuma lokacin da ya fara sannan kuma Allah dawwamamme ne bilantiha babu lokacin da za a ce kuma babu Allah to anan shine al-allamatu al-albani rahimahullah yake cewa i'lam annahu laysa min asma'illahi ta'ala al-qadim ka sani bai cikin sunayen Allah al-qadim wa inma huwa min isti'mal al-mutakallimin fa in al-qadim fi lughati al-arab allati nazala biha al-quran huwa albani yayi bayani akai game da ita kalmar al-qadim cewar bai cikin sunayen Allah to sai ta yiwu kawai ana kawowa ne wato min babi a siffanta ne kawai amma dai bai cikin sunayen Allah cewar alƙadimu da malam yake faɗa a nan sai malam ya ce wala yafna Allah ba zai ƙare ba a ce babu shi wala ya bidu sannan kuma Allah baya bacewa duka wannan madara aƙida ce da ake so a muƙudurta su wala ya kunu illa ma yuridu babu abin da ke kasancewa sai abin da ya nufi shi duk abin da za a ci gashi ya auku ko gashi ya faru to yi da Allah ya nufi wannan abin la tablughuhul awham rudani bai kaiwa gare shi wato ba za a gane Allah ba ta rudani la tablughuhu al awham rudani bai kaiwa gare shi wala tudrikuhul afham fahimta ba ta iya riskar Allah kawai da tsantsagoran fahimta wala yushbihuhul anamu haka Allah baya kama da halittu la wannan raddi ne ga almushabbiha masu shabbahanta mahalicci da Allah wannan raddi ne gare su domin mun ji cewar laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir a cikin shurakin aya ta 11 sa'annan har yau Allah hayyun ne la ya mutu Allah rayayye ne wanda la ya mutu wanda Allah baya mutuwa ba kamar mu ba yanzu je muke cewa abokin karatunmu Allah ya karbe shi to shi Allah hayyun ne la ya mutu sannan qayyumun ne Allah tsayayye ne game da game da ayyukan shi wanda la ya namu Allah baya bacci la ta'khuduhu sinatu wala nawm gangadi baya kama shi ma balle ma bacci malanga ce khaliqun bila haja Allah mai halitta ne ba tare da yana da wata bukata ba wato Allah zai wato zai yi halitta shi ba tare da kuma khaliqun bila haja raziqun bila bila mu'natin to wannan sufofi ne na Allah cewar Allah mahalicci ne ba tare da yana da wata bukata ba sannan mai azurtawa ne ba tare da wata wahala ba da haka shi ɗan adam ta yiwu idan wato idan yana son wani abu wajen ka to zai ma wani abu domin kaimi za ci yanzu ɗa zai iya taimakon mahaifinsa to amma shi Allah idan ya halicce ka ba ya halicce kamar ne saboda akwai wata don wata bukata a khaliqun ni bila haja sannan kuma razikun ni bila mu'na haka waɗannan sufofi suke ina halitta ba tare da wata bukata ba haka yana azurtawa ba tare da wata wahala ba ana ya kamata mu tsaya sai mu tashi gaba ta sha biyu inda yake cewa mumitun bila makhafatin ba'ithun bila mashaqqa muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi